إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب بيع الغرر أليس كذلك قال مالك يتي إمام مالك يتي في الرجل باع سلعة من رجل متن يسير موني حاجة وانا أبكايا على أنه لا لا نقصان على المبتاع kai wanda za ka je ka sayar din da aka baka dillancin ba hasara a kanka ba za ka ba hasara in ka sayar ma da hasara za a cika maka inna zalika bai'un ghairu ja'izin yace wannan cinikin baya halatta wa huwa min al-mukhatara yace yana cikin hadari ciniki ne na kasada da hadari da da gharar duk wanda yaji wannan magana sai ya to Imam Malik wace mas'ala kenan mai wahala to Imam Malik mas'alolin shi suna da wahala shi yasa shi ya fassara yace wa tafsiru zalika in kaji an ce في الرجل باع سلعة من رجل متين يسير ما متين حاجة على أنه لا نقصان على المبتاع ده شرط إن كيد أكا سير ما كاين كجي إن كجي كسير كو خسارة أكا إذا أتكا مكا والله فيك يتكي ونكما سي ما مالك يتي إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة وتفسير ذلك ya ce fassarar wannan maganar da ka kasa fahimtarta annahu ka annahu sta'ajarahu bi ribhin ya ce ai kaman ya ɗauke shi ko dago ya ba shi aiki ne da riba zai biya shi bi ribhin in ka na fi tilkan sil'a ma'ana na ɗauke ka na ba ka je ka kai ka tallata min wannan abin in aka sayar da riba zan baka hakkinka da kai wahala وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له أما أنك داو دا أور كدي كو كساقا وخسارة وهلك تاجي بزابا أبن دزا أباك عند محل الشاهد كنان إمام مالك إن كاكاو إن كاكاو أور كدي بزابا كومي بان كاو خسارة بزابا كومي با baza a baka komai ba don ka dawo da uwar kudi ko kuwa a hasara to me kenan wahalar da kai duk kai ka wanda kai da wahala da gumi da kafa ka ta yi kura da menene a banza da awofi ya tafi baka da komai a ciki wadda haba ana'uhu batilan duk wahalarsa duk sun tafi a banza a wofi fahaza la ya suluhu imam malik ya ce wannan ba daidai ba ne walil mubta'i fi haza ujratun bi miqdari ma alaja min zalik imam malik ya ce shi wannan da ya je tallata abin gwargwadon wahalarsa za a biya shi za a kimanta a ce ya cancanci a bashi nau sai a biya shi wahala ba zai wahalar banza ba wa ma kana fi tilka silati min nuqsanin aw ribhin wa huwa lil ba'i hajar da aka sayar in an ci riba na mai kayan ne in ma hasara aka yi akan mai kayan amma shi dillali da yaje ka kai kawo yana wahala za a biya shi gumin sa wa alaihi lil ba'i wa alaihi lil ba'i wa alaihi wa inna ma yakunu zalika idza fatat as-sil'atu wa bi'at yace duk wannan maganan ma da ake fada shine in an riga an gama cinikin har an gama kowa ya tafi to shine ake cewa sai a duba wannan da ya wahala ya sayar da hasara ko uwar kudi menene ya cancanci a bashi sai a biya shi amma fa in lam tafut in cinikin ba a bai kare ba a gama cinikin ba fusikal bai'u bainahuma sai a warware cinikin an fahimci imamu malik to sai ya kawo ta matsala makamanciyar wannan da hangen nesassa sun yi kama da juna amma wancan bai halatta ba wannan ya halatta me yasa to shine sai ya bayani insha Allah qala malikun imamu malik yace fa amma an yabi a rajulun min rajulin sil'a yabuttu bai'aha ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضاع عني yace amma in mutum ya sayi abu aka gama ciniki wanda ya saya din sai ya nadama ya ga abin ya mashi tsada sai ya ce wanda ya sayar mishi a rage min wani abu kayan abin ya yi min tsada faya abal ba'i'u mai kayan ya ce a'a ni dai tun da an gama ciniki ba zan rage ma ko kwandala ba waya kulu sai ce mishi amma be fala nuqsana alai je ka sayar baka da hasara je ka ka sayar baka da hasara in ka samu riba ka sa a jihu in kudi ka sa a jihu amma in ka samu hasara ka zo zan biya ka zan cika maka fa hadha la ba'sa bihi yace wannan babu laifi me bambanci tsakanin wannan da wancan eh eh me bambanci eh a'a a'a ba nan imamu malik ya biyo ba ya ce wancan sharaɗin a kulla cinikin kenan wannan kuwa ba shi da alaka da kulla ciniki alfarma aka yi masa tun da an yi ciniki alfarma aka yi masa aka ba shi wani abu ko aka rage masa wani abu wannan abin da aka ba shi aka rage mishi ba sharaɗi ne cikin kulla cinikin ba akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci ko babu li'annahu laysa min al-mukhatarati yace ai wannan babu kasada a ciki wa inna ma huwa shay'un wada'ahu lahu yace ai abu ne ya rage masa wa laysa ala zalika aqada bai'ahuma yace ai cinikin su ba akan haka aka kulla cinikin ba alfarma aka yi masa ihsani aka yi masa kyautatawa aka yi masa wa zalika allazi alaihi al'amru yace yadda al'amarin yake Imam Malik yana da matsaloli da ba kowane malami ke da ɗau'en su ba shi yasa muwatta karanta muwatta ba matsala ce da ake karanta a gurguje ba eh har na gama har na gama karatu su mutum ɗaya na ga ya karanta muwatta ko mutum biyu Sheikh Atiya a masallacin Annabi da Umar Muhammad Atiya Salim Atiya Muhammad Salim da Sheikh Umar Muhammad Umar Muhammad Fullata su ne suka suka suka rantsa da muwatta shekaru tun yaushe amma ba kowa ke iya zama ya karanta muwatta ba fa sai an samu nutsuwa eh sai an samu nutsuwa a muwatta ba ba karamin aiki bane shi yasa nadaman da muka yi da jimamin da muka yi shine lokaci muna dauki mu karanta Buhari Muslim ina ma da muwatta muka fara farko lokacin ana karatu awa ɗaya da rabi lokacin akwai nishadi zaka zauna awa nawa kana karatu to lokacin sai a zauna to shine amma a mawata ba a masa karambani fa dabaru fama ake yi eh sai an yi kamar ana yi saboda wancan ma larabci suke fassarawa magana imamu malik maganganu ne masu wahala saboda babban malami ne yana magana ne da yaren wancan lokacin imamu malik yana karanta da suwa ne ne imamu shafi abdurrahman ibn al-qasim manya-manyan malaman da su ma sun iya wannan yasa yana magana suna fahimtar me yake faɗa amma ni da kai kofa sai an karanto sa'an sai an zo an fassara maka da Hausa Imam Malik yace littafi na tara shi a cikin shekaru 30 mutum yazo ya haddace shi a cikin korarren lokaci ai ba za ku fahimci wannan ba ba za ku fahimci muwatta ba abin da ya faɗa kenan da Imam Shafi aka nemi shi alfarma wurin Imam Malik yazo ya karanta daga makka aka ba ta kai ka yadda wannan yaron ya zamo almajirinka yazo yace to kai aka ce me yace za a je min na karanta muwatta ya ce to karanta imamu malik ya shaura shi karanta imamu shafi kwana nawa ya dauka ya haddace muwatta ya ce kitabun allaftuhu fi na sana littafi da na tara shi na jama'a shi na cikin shekaru talatin wani ya zo ya haddace shi a cikin lokaci ba za ku fahimci wannan littafin ba balantana mai? ban al-qur'an ina mana balantana alkur'ani alkur'ani aka ce wala kad yassarna alkur'ana lizikiri fa hal min mudakkir an fahimci an fahimci bambanci tsakanin wannan ko sura abin tsaye ne amma wancan sharaɗin kulla cinikin kenan misali in mutum ya ce kace na baka ba ba ni rance naira dubu ya ce zan baka rance naira dubu amma za ka biya naira dubu da kwandala ɗaya me sharaɗin ba da rancen ya zama me ya zama riba amma ga rancen naira dubu ga naira dubunka na kara ma naira dubu kyauta shi kuma fa ya zama me amma duk suransu ɗaya ne ko ƙari ne aka yi ko walakin hazihi ziyada fi tafdil wa tilka ziyadatun mashruta eh ai komai da lokacin shi ne a lokacin da muke karanta buhari musulun za ka kama za a yi karatu awa ɗaya da rabi duk kalma an taɓa amma kana karatu yanzu da wata matsala ta shiga memory kaɗan sai ga komai kuma ya shiga duk sai an sake dawowa kuma shi ne abin da aka yi nadamar da tun farko muwatsa aka fara ba karamin littafi ba ne kuma imam maliki ɗimbin ilimi ya zuba a ciki amma wa yake da lokaci za ku ga yana ta kawo misalai za mu karanta maganar da malamai suka faɗa yanzu insha Allah babul mulamasa wal munabaza babin da yazo na cinikin mulamasa mun karanta cikin Buhari da Muslim alaisa kazalik eh za mu yi ciniki ni da kai zan taba tufarka kai ma ka taba tufar da na sayar maka na taba tufar da ka sayar mini tabawan shine cinikin ya gama kenan ko an san me ke ciki ko ba a sani ba haka munabaza zan jefa maka tufata zaka jefo min taka na kama ka kama wancan shikenan ciniki yayi kenan ba shi an bincika an san me yake ciki ba yace bai halatta ba amma ya kawo ta matsala ko kama da ita yace ta halatta yace ga dalili na hujja sai imamu malik insha Allah amma lokacin wata ya zo lokaci ya riga ya ƙuri ko? lokaci ya zo ya ƙuri saboda al'amurra komai ya zo ya zama rikici ala haddasa ya haya an malikin an muhammad bin ya haya bin habbana wa an abi zinad an al'araj an abi huraira an na rasulallah sallallahu alaihi wasallama na ha anil mulamasati wal munabaza manzon Allah ya hana قال مالك إمام مالك يتي والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا تبين ما فيه mutum ya taba tufan kawai ba sai ya bude ya gani ko ta dace ko bata dace ba a'a aw yabta'uhu laylan wa la ya'lam ma fihi ko a sayar masa a cikin duhu da daddare a sayar masa a cikin duhu bai san me ke cikin tufa ba wal munabazatu an yanbiza ar-rajulu ila ar-rajuli thawbahu وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما wannan ya jefo maka wannan ya jefo maka kai maka jefa masa ba sai an bincika rigar ya take ba wa yaqulu kullu wahidin minhuma hadha bi hadha fa hadha alladhi nuhiya anhu min al mulamasa wal munabaza yace abinda aka hana kenan kun ga ya kawo abinda aka hana ko me me wannan ke nuna me ai ciniki cikin me cikin duhu aikin gindo ba a san eh za ka saya ba ka san da kake ciki ba to sai kuma ya kawo wata matsala ya ce qala malik imam malik ya ce fi saji al mudraj fi jirabihi ya ce asaj babban riga ce mai kauri da ake saka al jirab al jirab in aka aka fata in aka dinke ta aka ana sa zuma da mai da ruwa sha ce mata mai salka in aka gyara ta kuma ana sa kuɗi ko ana sa tufa sai a ce mata mai jaga burgani ba ku taba ji ba ku eh ba za ku taba ji ba sai ka je ka karanta makamatul hariri da shu'ara jahiliya tun nan ne zaka ji wa'annan kalmomi jirab me ake ce ma jirab eh salka salka in ruwa za a zuba ko man shanu ko zuma ita ce tsalka amma in tufa za a saka fa jirab sai a ce shi ne mai mai kuka faɗa da zu jaka jaka sabuwar jaka jaka ana faɗar jaka ɗin jaka ce mecece jaka mecece jaka jaka duk abin da yake za a ɗauko abu a zuba a saka a ciki ba sunan shi jaka ba na kudi mai sunansa jaka na kayan abin da mai kayan zabira kayan wanzami mai sunansa amma ka gana wanzami ba a cewa jaka sai a ce me zabira me yasa saboda komai yana in kaga suna ya zama biyu ma'ana akwai abin da yasa aka bambanta sai dai kai ne baka bibbi ka ji me yasa ba eh sai ka karanta sai ka karanta maqamatul hariri da shu'ara'ul jahiliya da wa'annan nan ne zaka ji irin wa'annan tsofaffin Hausa tsofaffin Hausa za ku tuna ai Buhari ko muna muna karatu nace saboda mai kwaraka sai ka fasa tukunyan gidanka saboda mai kwaraka sai ka fasa tukunyan gidanka eh mai kwaraka duk sai da kowa ce bai sani sai kashi gari na ji cikin rediyo lokacin an fara sun fara musulun ko eh kwaraka ana fada tsohuwar hausa ce yaran kura suka je suka je suka ce malam mun shiga ƙauye wajen maguzawa sai muka zo ce kare kwaraka ɗaya ai ba ta isan kare yace malam ashe wannan hausan tana nan nace tana nan mana daga kura suka je ƙauyen kura suka je cikin maguzawa to kwaraka kenan saboda in na yi abinci wani zai zo ya roka ko zai zo ya maula barin fasa tukunyan a kwanan yunwa waye hasara shi mai abinci shi hasara an fahimta to haka hausar suke amma inda ka ji an ce jirab ba jaka ake ce ba sai a ce mai burgami kenan sai dai ko ba in ya zama ba hausan nan ba eh ka je zariya ko katsina ko sokoto ka je riga da aka saka a cikin jaka ba a buɗa an ga yaya rigar take ba a ga cikinta da wajenta ba awi sabul kubti ko almudraj fi tayyihi alkubti nisbatan ila kubta ma'ana riga ce da ake da kasan masar ita ma adu fi tayyihi a naɗe rigar na naɗe ba sai an buɗa an duba ba innahu la yajuzu bai'uhuma ya ce ba ya halatta a sayar da su hatta yun shara sai an buɗa su wa yun zara ila ma fi ajuwafihi ma a kalli mai ke cikinsu a bincika ciki da bai a tabbatar da ingancin tubar sa'annan ka saya ka biya kuɗi wa zalika ya ce anna bai ahuma min bai ilgharar ya ce bai halatta ba saboda an samu gharar an samu kasada an samu hatsari a ciki wa huwa min al-mulamasa yace ai shi ma yayi kama da mulamasa da munabaza kenan ko qala maliku sai imam malik ya kawo ta mas'ala ko mai kama da ita amma yace wannan ta halatta wa bai'ul a'dali ala al-barnamij mukhalifun li bai'is saji fi jarabihi bai'ul a'dali ala al-barnamij mukhalifun li bai'is saji fi jarabihi was-thawbi fi tayyihi yace amma cinikin barnamij akwai cinikin da ake ce bai'ul barnamij bai'ul barnamij ce ce ai kaje ce a adan diloli ne za a kawo duk a daure suke an rubuta ciki dilan nan akwai abu guda ɗari a ciki dan kwali kaza mayafi kaza zani kaza dukkan nuna wannan dukkan nuna inda suke kaza dan canisu ne kaza dan kaza kaza ne kai bayani duk baki daya sai mutum ya zo zai sayi wannan abin nan dila din sai kai masa cikakken bayani sai ya saya a haka ciniki ya yi ko bai ba in ya je bude ya ga abin bai mishi ba imam malik ya ce ba shi da zabi ciniki ya yi to me bambanci tsakanin wannan da wancan da ya hana wannan ba zai wadatar ba ba zai wadatar ba bayani aka yi maka ka gani ka yadda da abin da ya faɗa ne ba haka bane ba wancan ku yace sai an gani an fitar cikin jakar a bude a duba ciki da bai duk baki daya an gani amma wannan sai ce bayul bai albayu bil barnamij yace wannan ya halatta bai bil barnamij shine di adila za a kawo kowa ya san da ake daurewa an kwace al'amari ya rikice kenan shi yasa sai a rubuta takarda a ciki barnamij shine fihris yanzu littafin nan duk abin da ke ciki karshe shi a yi fihris safi shafi kaza akwai babi kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza to dila din sai a hada shi da takarda kayan da ke ciki wanda yake dan cani su ne a fada dan ingila a faɗa dan kaza a faɗa ai kowanne ai an san darajar shi ba haka bane ba sa'annan adadin shi kaza she ka zo ka gamsu da abin da ya faɗa maka she ka saya in ka saya ciniki yayi kana zuwa gida ka bude dila din sai ka ga abin bai kwanta ma a rai ba yayi ma tsada imam malik ya ce baka da zabi zai bayani ai zai bayani bai'ul barnamij kenan shine bai'ul barnamij to za a ji illan da imamu maliki bayar ya ce wannan ya halatta wancan bai halatta ba mukhalifun libai isaji fi jirabi wa saubi fi tayyihi wa ma ashbaha zalika to me ya kawo bambanci tsakanin shi ce faraka baina zalika faraka baina zalik aw faraka baina zalik al'amrul ma'mulu bihi yace abin da yasa suka sha bamban wancan da aka ce bai halatta ba haka 'yan kasuwa suka ɗauke shi bai halatta ba wannan da aka ce ya halatta haka 'yan kasuwa suka ɗauke shi ba wanda ke ɗarɗar a cikin zuciyarsa kuna kowa hankali shi kwance wannan cinikin ya halatta wa ma'arifatu zalika fi sudurin nas kowa ke wannan ciniki bai barnamij an san ya gamsu wanda zai sayar ya gamsu wanda ya saya ya gamsu wa ma mazamin amalin madi na fihi ya ce da abin da kuma ya bambanta wannan shine haka magabata suka ci gaba da cinikinsu ba wanda ke shakkan kowa kuma kowa hankali shi a kwance kuma kowa ya yarda da kowa wa annahu lam yazal min buyu'in nasi aljaiza yace wannan bai gushe ba yana cikin cinikayyar na mutane suka yake ya halatta su yi wa tijarati bainahum allati la yarawna biha ba'san cinikin da kasuwancin da ba sa ganin akwai haramun a ciki لأن بيع العدالي على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرض yace ai cinikin dila din yanda ake yi ba sai an bude duka an gani ba ba ana nufin ai garar ko ai mukhatara bane ko kasada bane ba wa laysa yushbihu al mulamasa imam malik yace ba shi da kama da mulamasa an ji abin da imam malik ya faɗa me ya faɗa karshe me ya halatta wannan yadda da haka aka yi a yarda daban yarjejeniya daban ko duk da ne an yarda an yarda haka ana tafiya amma yarjejeniya muka kulla yarjejeniya na warware fa in ka warware fa haka aka tadda kasuwancin yana yi kuma koya yarda da haka an fahimta to wannan akan ta'alilin da imam malik ya yi to shi ke na ya samu 'yan kasuwa su zama suna da kungiyarsu da waɗanda suka yi karatu a cikinsu suna binciken kasuwancin abinda yake bai halatta ba a tabbatar da shi bai halatta ba abinda ya kama da shi amma ba haramun bane sai a fitar ma mutane imam malik yana kawo abin su yi kama amma ya bayyana illan wancan ya bayyana wannan daidai ne kuma baka isa ka ce a'a ba saboda imam malik ne yake magana ya san abin da yake faɗa kuma makarantarsa da suke zaune su wane ne almajirai imam shafi abdurrahman ibn kasim ashab manya manya wanda suke duniya sun isa maganar su ma tana da nauyi tana da wuyi an fahimta sai ka wani cini kuma babu bai'il murabaha bai'ul murabaha kafin mu karanta wannan babin bar mu ji abinda malamai suka faɗa abinda manyan malamai suka faɗa wannan ibn al-arabi al-maliki kenan shi kuma ya ɗauko wannan maganar da za mu karanta ne wanda ya gabace shi babu bai ilmura baha ana ji? ƙalar imam wanda ya gabace shi inda ya ɗauko kenan manyan-manyan kusoshin malaman malikiya kenan haza babu awisun wai mai kenan wannan babi ne mai wahala mai matukar wahala ba kowa ke iya fahimtarsa ba laisa lahu fil qur'ani wala fi sunnati tarjama ba shi da suna ba shi da suna tarjama a cikin alkitabu was sunna a ce kaza a ce kaza shine imam malik ya faɗa allahumma illa anna allah qala wa ahalla allah al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba faktaba hadha al-itlaq kama qaddamna jawazu bai'i kulli kulli bai'in illa ma qama dalilu ala ala raddihi yace wannan aya ta tabbatar da duk ciniki ya halatta sai dai cinikin da aka samu dalili ya haramta ana fahimta hasba ma taqaddama fil qawaid yace wa qad wa qad qala'tu yace tabbas nayi bincike nayi nazari nayi karatu na shiga cikin littattafai dan na kewaya na dawo fi kutubil ulama'i al-ma'mulu alai al-mu'awwalu alaihi malaman da aka dogara a kansu a cikin in suka faɗa shi kenan fil mazahib a cikin fil mazahib mazhabobi ba mazhabin malikiya ba ya buga shiga malikiya ya shiga ahnaf ya shiga duk mazhabobi ya shiga ya karanta fama ra'aitu ahadan minhum fahima hadha al-babi kama yanbaghi ga karanta na gagara da karanta da fahimta wanne ne fi sauki to ga karanta na gagara kana cikin karanta muwatta malik sai ka zo kana gwaranci inda ba a tsaya ba shi ka tsaya ko inda shi ga magana ta zo ba ta cika ba shi ga ka tsaya gaban ta kuma sai ka kawo gaban ta kuma maganar baya ta cika wala qarrarahu kama yajibu ba wanda ya fahimci wannan kuma ba wanda ya yi rubutu a kan shi kamar yadda ya kamata fastaufa sai ce ba ma ban ga wani malamin da ya fahimci wannan ba kuma sai malami sai mutum daya wala qarrarahu kama yajibu fastaufa mu'aqid alal kamal illa muhammad bin abdus wani babban malami shine muhammadu ibnu abdus فإنه بينه يا بين شيء ورتبه يجير شيء على ستة مع... معاقد يا جير شيء ونن باب ديك ده وحلا يلخص شيء أبو بوا غدا شيء ده إيه هوري واتي daga Allah in Allah ya hore maka shikenan abinda Allah bai hore ma sai ka wahala wanda Allah ya hore masa yana zuwa sai ga hanya ya gani ya wuce komai sai Allah ya hore mu ba haka bane ba Allah ya hore mu ka kama saniya ka ja aje a yanka a kama kaza kaza sauro dan kankani sauro da Allah bai hore maka ba sai ya hana mutum bacci har gari ya waye ka daki jiki ka kuma ya cije ka ka Allah bai hore maka ba rakumi zai zo ya wuce nan ba wanda zai damu maciji komin kankan da ya shigo dan kowa gudu zai Allah bai hore maka ba ba haka bane ba waqa'at mansuratan fi kalam malik yace ya lakhasa shi cikin abubuwa guda shida wanda suke sun yayyadu a cikin maganganun imam malik fajama'aha wa farra'a alaiha furu'an kathiratan waɗannan abubuwa guda shidan su ne al-awwal ma yutasabu fi samani war ribh farko abinda ake la'akari lissafi da kudin kayan da ka saya da riban kudin kayan wasani ma yi ta sabu fi saman wala yi ta sabu fi rabi cinikin da za a yi a yi la'akari da kudin jari amma ba za a yi la'akari da riban ba wasalis ma yi ta sabu fi aqdin wahidin fi sharti wala yi ta sabu fi bil itlaq ya ce wani sai za ma yi ta sabu fi aqdin wahidin fi shart sharaɗin cinikin an fahimta wala yau ta sabu bil itlaq amma aka maganar ta zo saki ba kai ba za a sa shi a ciki ba alhamdulillah ya haji kuma lasu ba arrabi'u an yan aqidal bai'u ala al-kadhib a kullu cinikin akan ƙarya al-khamis an yan aqidal bai'u ala al-ghish ko kuwa kullu cinikin akan al-ghus السادس أن ينعقد البيع على عيب shi ne bai'ul murabaha kenan ko wali kulli wahidin hukmun laysa lil akhar kowanne abu ɗaya cikin waɗannan yana da hukuncin sa wa kad yajtami'u al kadhib wal ghish wal aib fil bai' fi aqdin wahid yace waɗannan abubuwa guda uku suka sai sukan hadu a cikin ciniki ɗaya wa kad yajtami'u isnan minhuma fi aqdin wani lokaci kuma abu biyu za su hadu a ciki ba sai sun cika ukun ba fata ta'aradul ahkam sai kaga hukunci hukuncin an samu ta'arudi sun ci karo me yasa hukunci ya ci karo saboda abin da aka yi ma hukuncin haka ya zo an fahimta abin da aka mahallu shahid a cikin wannan magana da aka yi duka shine mai وقد طالت في كتب العلماء المعول عليهم في المذاهب فما رأيت أحدا منهم نكر في في سياق النفي ما رأيت أحدا منهم تعمك فهم هذا الباب كما ينبغي بيتي فهم هذا الباب سي شروع كما ينبغي منين بنبنج فهم هذا الباب كما ينبغي eh me bambanci tsakanin su ban ga wanda ya fahimci wannan babin ba shi aka cika magana ban ga wanda ya fahimci wannan babi yanda ya kamata ba akwai bambanci ko babu ne bambanci eh ba wanda ya fahimta wannan kuma an fahimta amma amma amma akwai magana cikin fahimta ana fahimta wala qarrarahu kama yajibu to shi yasa za mu shiga cikin babin insha Allah sai mu shiga da hasbun Allah wa ni'mal wakil bai'ul murabaha cinikin murabaha mas'alar tana da sauki in aka lakasa ta duk ciniki riba ake so ba haka bane ba to akwai bambanci ya kasu kashe biyu murabaha ga hajata na sau ba ruwanka da nawa na saya ka yi ciniki na ga dama in sayar maka eh ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba a zo a taya in ka sayi shi naira goma ne za a taya naira biyu naira uku in ba an kai goma sha ɗaya ko sha biyu ba za ka sayar ba za ka sayar ba sai ka samu kuwanku ka su kaci riba murabaha ke ɓangare na biyu ga abin da na sau naira goma na saya nawa za a ban riba na shi imam malik abinda ya zo ya bayyana mana kenan saboda akwai magana a cikin wannan na biyu na farko ai ba magana haja ta ne da ka zo ka taya mu yi ciniki in ka sayar da nake so in sallama maka in baka sayar da nake so ba fa in rike kaya za ka yi ka je ka nemi wani wuri murabaha kenan sa'an nan kuma bangare na biyu shine haja na sau naira dubu na saya riban nawa za a bani wannan yana da wahala ko ba shi da wahala eh yana da wahala eh yana da me duk ba nan aka fito ba ba nan aka bullo ba da yace ga haja ta ka taya in mun dace in sallama maka ai magana ta kare naira dubu na saya nawa za ka bani to shine inda imamu malik ya shiga ya bayani kenan ya nuna kwarewa ya nuna kaifin hankali ya nuna fahimta naira dubu din nan da na ce maka wannan abin da na saya akwai wanda ya zo ya daure akwai wanda zai dauka ya sa mota akwai waya house da je na ajiye akwai duk kudin da na biya zan saka ya zama ne na sai naira dubu mota miliyan daya kaje ka ajiye gareji kwana talatin ba sayar ba kullum za a wanke naira dubu kwana talatin nawa kenan naira miliyan ɗaya da dubu talatin in ka zo za ka sayar sai ka ce motar nan kudinta miliyan ɗaya da dubu talatin to shi ne ma malaka ce akwai abubuwan da suna fitowa a cikin abin kudin an wanke mota naira dubu har ya kai dubu talatin ba shi da alaka da ka kara kudin shi a cikin kudin mota amma motar wahala ake mata ko in mutum ya sayi kaya wa yake da nauyin daukan wahalar kayan mai kayan sai ka je ka wanke da kanka abinda wahalar da aka yi kayan baya fitowa a ciki amma motar da na saya miliyan daya idanunta ya faffashe fitilunta na je na cicire na sassaka sababbi da su ana kallo miliyan ɗaya na saya amma na gyara mai fitila da wani dubu ɗari zan iya cewa kuɗin motar miliyan ɗaya da dubu ɗari ko ba zan iya ba sama da haka ma za a faɗa ko to shi ne imam malik ya bayyana abin gida biyu abubuwan da zaka kashe mahajar kuɗi ba ba za a gansu ciki ba ba za a gansu ba da abubuwan da zaka kashe mahajar kuɗi ga su ana ganin su to shi ne kawo da misalin riga yace tufa da zaka saya wanda ya zo ya yanka tufan da wanda ya dinka har surfanin da aka yi ce duk gashi nan ana kallo cikin tufa tufan naira goma ka saya aka yanka naira biyu aka yi kaza naira kaza duk ga su ana gani za ka iya hada duka ciki ka ce rigan nan ta tashi mini kaza a kudin guga kudin guga ba shi zancen kudin guga kudi da bugu da guga mai suke kara matufa ba ba ba yin akari da wannan ba surfa ne ko fa dinki fa shi yana kallo eh aka ce imam malik ya yi magana ai dole ka shaurare shi abinda shi ne bai'ul murabaha abinda ka sau kaya haja ta ce nawa ka saya ba ruwan gare da na saya saya zai ciniki sayar maka wannan abin naira miliyan ɗaya na sayi motar nan amma ba da ikon sa kudin kullu ana wankewa naira dubu a'a wannan baya shi da alaka amma gashi makaniki ya zo ya ce ana fitilar ta fashe an zo an saka injin ya mutu an zo an saka yana cikin abin da zai daga darajar motar zaka iya kuɗin da ka kashe zaka suka ka ce motar nan miliyan ɗaya ne da dubu kaza ko ko eh ba shi da alaka zai zo wa ce eh imamu malik har waya hausu da kasa ka aje kayan sai da ya magana eh duk ai shi ya yi magana ne kan abin da ba ciniki da suka yi da an kasa abu naira ɗari sai a ce kowane naira goma za a baka naira ɗaya kowane naira goma za a baka naira ɗaya a kan haka naira ɗari nau kenan za a baka eh naira goma ba ka bane ba to in ka kashe kuɗi a kashe kuɗi da aka yadda naira ɗari ɗin ne zai zama nawa kenan ɗari da goma to sai kai ma an baka naira goma sha ɗaya cinikayya na imam malik zamanin shi yadda ake yi kenan kuma ciki yake kuma shi ya san yaren da ake yi shi sa ya kai zuba to za mu je za mu je an lakasa ne saboda mu fahimci ina aka sa gaba amma kaji an ce manya-manyan malamai ma ya aka yi ya sun yi da gaske ko babu bai ilmurabaha قال حدثني يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في البز البز ما معنى البز؟ ايه؟ البز يادي كو تفا كو؟ me bambanci tsakanin yadi da tufa filbazi ya shtarihi arrajul bibaladin sun ma yaktamu bihi baladan akhara faya bi'uhu murabahatan mutum ya je sau tufa ko yadi ko nuri ya je ina ya sau ya je lagos ya sau ya kawo kano zai sayar don ya ci riba innahu la yahsibu fihi ajra samasira abinda dillali zai karba wajen kai sayar maka kaya ba za baka da ikon ka sa shi a cikin kudin kayan wala ajra tayyi da ka sai kayan wanda yazo ya nade maka ba za ka dauki abinda ka bashi ka sa cikin kudin kayan ba wala shaddi wanda yazo ya nade da wanda ya daure maka wala nafaka da wani abin da ka kashe a kan wannan abin da yake ba zai fito fili ana ganin shi ba wala kira a baitin kuma haka inda ka je ka haya ka sa kayan ba shi ne mai hostel ko ya house ko menene ba ba za ka saka kudin a cikin kayan ba fa amma kira ulbazzi fi humlanihi amma albazin can aka ce kaya ko tufa nan ana nufi wanda yake sayar da kayan in ya je ya nemo ya hayo wani ya zo humlanihi ya ce ka a ɗaukan min kayan nan kai da kanka kasan dai wannan kayan da aka kawo shana aka yi su ba Kano aka yi ba iya aka yi kayan suka taso daga China suka zo nan sai da aka yi dako aka dauko su to kudin wannan za a saka shi cikin kudin kaya fa innahu yusabu fi asli thamani ma ma'ana yusabu fi asli thamani ka sayi mota naira miliyan daya aka sa shi fa aka kawo maka har Kano naira nawa ɗari uku to ya zama motar ta zama naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku kenan wala yusabu fihi ribhun illa an yu'allima al-ba'i'u man yusamihu bizalika yace ba za a yi la'akari an san wannan mota naira miliyan ake sayarwa ya zaka lokaci mana miliyan 1 da rabi ko miliyan 2 yace sai in kai bayani na sai ta miliyan 1 aka dauko kaza aka ma'ana ma'ana fitilar ta fashe aka sa kaza na duk abubuwan ka faɗe su filla filla to shi ne wanda zai saya shi sa wannan motan akan haka ta tashi mini nawa miliyan ɗaya na saya amma hidiman da na yi kaza kaza yanzu ta tashi mini miliyan ɗaya da rabi riban nawa za ka bani me yasa ake yin wannan duka saboda kar a yi ƙarya a cikin ciniki da zaran ai ƙarya a cikin ciniki haramun ko kwandala ya shiga cikin dukiya fa ya lalata ta da riba da haramun da duk waɗannan wahalhalu da ake yi sai kana ganin imam maliki wannan wani zamani ya rayu yanzu imam maliki ya zo ya shi kansa shi ya canza saboda me saboda karka cuci wani gashi wanda gashi dillali da zai talla aka ce shi aka sayar mafa yaga abin yayi tsada kaza kaza ka ce to shikenan baka da hasara je ka ka sayar in ka ci riba naka in ka yi urin kudi naka in ka fadi zan cika maka aka ce bai halatta ma'ana in bai samu komai ba wahalar da yayi ya zama aka ce a'a sai a bashi kaza kar wani hakki baya salwanta fa a cikin shari'ar musulunci hakki baya salwanta a cikin shari'ar musulunci hukuma tana bi ne cikin komai da yake 'yan kasuwa su kudi riba suke so kudi suke so ana cikin aikin haji ana kasuwanci kowa ya shagala kana zaune mai gidan burodi shi a zo maka da wani auni a ɗauki burodin da kai a auna gani ka rage in ka rage ɗaya sha kulle gidan burodin wata uku ba riba kudi kake so ba sha kulle gidan burodin har a gama aikin hajji ba kana cutar alhazai ba ne ba eh burodi ta miza wannan ake ko menene shi yana da ma'auni ba mun karanta burodi da burodi ba da mai girma da karami ba to mai girma da karami ba ma'ana abinda addinin musulunci ke so maka kada ka zalunci kowa kar la darara wala to shine duk wahalhalun da su imam malik suke ka la darara wala darara an fahimta fa in rabbahu ala zalika kullihi ba'da al-ilmi bihi fala ba'sa bihi in ya faɗa musu ni gaskiya wannan abin naira kaza na saya amma na kashe kaza na kashe kaza na kashe kaza gashi nan dai kana kallo riga ga yadda take amma gashi surfani a nan gashi an ɗinki a nan gashi an yi kaza a nan kai ma ka san kuɗi aka kashe aka yi wannan gashi ya fito fili to amma abubuwan da aka kashe ma wannan haja ɗin da ba za su fito fili ba ba ka da ikon ka saka shi cikin ka ce wannan abin ya tashi min kaza sai dai ka ce a'a na yi kaza na kashe kaza ka ga wannan mota fa tana zaune nan kwana talatin kullum sai an wanke ta kaza kaza kaza kaza kaza shi yasa ta zama miliyan ɗaya da dubu talatin kenan za ka bani riba in baya so shi ya kama hanya shi amma an kabo ya masa ka ce ai miliyan ɗaya da dubu talatin na saya ka yi me ka yi ƙarya ya yi ƙarya ke eh? lokaci ya ciki to shi ke to yadda ya kamata a karanta muwatsa kenan fa kowace matsala a tsaya a bita filla-filla a tattauna to yanzu masu shaurarar lamadi na fi man hadait wa fi na fi man hafait wata walla na fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم وإنت أسئلتي وأسئلتي أهل السنة والأسئلة